أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake dawo saduwa da ku a cikin wannan lokaci wanda yake mai albarka kuma mu sake tunatar da ku insha Allah ta'ala wannan shine darasi na 20 daidai a cikin wannan gabatar durusu din da ake gabatarwa darasin da ya gabata mun tsaya ne abin gashi a ƙarshen darasi na goma sha tara wanga kuma shine darasi na ishirin insha Allah Allah mu ɗauki sarki shi mana jagora malam barka da zuwa barka barka akramakullah mallan insha Allah za mu ci gaba duk da lokaci ya ta insha Allah ta'ala na'am abinda za mu tashi tambayar da muke ma'arifatul mawquf da kuma wal ibtida to ma'rifatul waqf wal ibtida ma'rifatul waqf inda ake tsayawa wal ibtida da inda ake fara karatu wanda yana da alaka da abubuwa guda biyu qira'a ta alqur'ani kasan inda ake tsayawa da inda ake tashi sannan wajen tafsiri ma kuma yana kawo wato yana da alaka da ma'ana wanda mun taba bada labarin misalin shi kaga misali an ka ce wa huwallahu sai ka tsaya yana da alaka ne da abin da ya gabata an faɗi ayyukan da Allah yake yi a cikin suratul an'am bayan an ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman 'indah thumma antum tamtarun sai an ka ce wa huwallahu shine Allah amma in ka ce wa huwa Allahu fis samawati Allah shine wanda yake a sama amma ba ana nufin cikin sama ba jiha ta sama don bi don Allah ya fi sammai da ƙasa girma kenan ba a sifanta ma Allah da girman sammai da ƙasa tunda al'arshin shi da kursi sun fi sama girma to shine kasan inda ake tsayawa ko ko wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ko ko wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shi Allah shine abin bauta cikin samai da ƙasai wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah a cikin suratu wato az-zukhruf to yana da kyau dalibin ilimi san al-waqf wal ibtida eh wani dalibi ya littafi al-waqf wato yayi bincike na magister a jami'an Madina al-waqf wal ibtida wa asaruhu fi taqrir masail al-aqida sannan kuma wani malami wanda ya magister kinsa yanzu kuma ustadu doktor ne yayi al-waqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na أستاذ الدكتور عبد الكريم بن إبراهيم بن عوض ɗan ƙasar Misra. Wallahu أعلم جزاك الله خير هلا ما سأي من بيان بيان الموصول لفظا المفصول ma'ana.
Na'am, akwai wanda zaka iske mausulu lafzan lafazinsa ya haɗu amma almafsulu ma'anan ma'anarsa kuma ba ta tare da shi ma'ana a cikin lafazi cikin alqur'ani don yana da alaka da wani folitida akwai abin da zaka san tsammanin haɗi shiki amma ba haɗi shiki ba rarrabe yake ina fata an fahimce ni wannan kuma ana bada misalin shi cikin wurare daban-daban cikin alkur'ani an gane ko yanzu misali zaka iske alkur'ani ya kawo waka zalika yaf'aluna kaga cikin lafazin waka zalika yaf'aluna a lafazi in muka duba ai haɗe suke amma wajen ma'ana sai an ka ce magana Allah ce ba magana Balkisu ba ce kaga wajen lafazi guda ne amma wajen ma'ana ya ya rarraba ban sani ko an fahimta eh dan ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sai ta ce mi wa kadhalika yaf'alun kaga sai suka ce Allah ne ya ce wa kadhalika yaf'alun kaga ta fuskar lafazi kamar hade ki amma ta fuskar ma'ana kuma a'a wagga magana ta balqis ce wagga kuma magana maganar Allah ce na gaskata ta wallahu ta'ala alam akan ɗaya daga cikin ra'ayin malaman tafsiri jazakallahu khairan hal muna san sanin al'imala wa fatahu wa ma bainahuma to nan abin da ke da alaka da ilmul qira'at ne shine daga cikin ulumul qur'an kuma yana daga cikin ilmul qira'at al'imala shine alif a maida ta kamar ya'un wadduha sai a karanta ta wadduhi an gane ko ba a cewa walluhi duk da yake dadun shi amma wadduhi akwai shi to imala ita ce a maida shi kamar ya'un wadduhi sannan ma bainahuma abin da ke tsakakkanin su an gane ko sai ya zamanto wato at-taqlil ake kiransa warshe ce na cewa wadduhi to kaga akwai banci tsakanin wadduhi da wadduhi ina fata an fice ni wadduha kuma shine al-fathu wanda cikin ilmul qira'at akwai shi kuma cikin tafsiri zaka ji wani wani malamin tafsiri ya ce wani ya karanta da fathu wani ya karanta da imala in baka sani ba kaga zaka same matsala wallahu alam jazakallahu khairan alam bayani idgham wal izhar wal ikhfa wal iqlab to waɗanda abubuwa ne suke da alaka da ilimin tajwidi kuma da ilmul qira'at al idgham shine a sanya wani harafi cikin wani mun yi bayanin sa ulaika ala hudan min rabbihim an dauki nunun an sa cikin ra'un ko ba haka ba to idgham bi ghairi gunna akwai idgham bi gunna an gane ko wanda hurufukinsa guda hudu ne yanmu da ya'un da nunun da mimun da wawun idan tanwini fathataini ko kasrataini ko dammataini ko kuma nunu sakina suka zo bayan su to sai ai idghamin su an gane ko yawma idin yasdurun nasu yawma idin yasdurun nasu an sanya nunu sakina wato a cikin wato abin nan ya'un to shi kuma al-izhar shine a bayyana haruffan idghami guda shidda ne yarmaluna idgamu bi gunna yanmu da ya'un da nunun da mimun da wawun da lamun da ra'un idgamu bi ghairi gunna shi ko izhari haruffan sa guda shidda ne da alhamza da ha babba ha'un da ainun da ha'un ha karami da ghainun da kha'un za a bayyana nunun الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف kaga an bayyana nunun shi kuma iqlabi harafi guda gare shi shine wato ba'un an gane ko min ba'di وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد من بعد كاغا أم ميدا نون تاكوما ميمون سيكوما إخفاء إكو إخفاء شيني بينا واتو أوي نون وجان حروفا قدا أبنن دسكي سورا وأن دبا harufan izhari ba ba harufan idghami ba ba harufan iqlabi ba waɗanda an kawo su cikin abin nan tuhfa sif za sana kam ja da shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zalima kaga sif sai ka ɗauki sadun za ka ɗauki zalun sana ka ɗauki sa'un sif za sana kam ka ɗauki kafun jada ka ɗauki jimun shakhsun ka ɗauki shinun qad ka ɗauki kafun sama ka ɗauki sinun dum ka ɗauki dalun tayyiban ka ɗauki ta'un, zid ka ɗauki zayun, fi ka ɗauki fa'un, tuƙan ka ɗauki ta'un, da ka ɗauki dadun, zaliman ka ɗauki za'un, kina harafi na farko, waɗannan su ne huruf na al-ikhfa. Ka gane ko? Misali, الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم أم بوي نون أوجن صادون كما سورون حروفا دوك حكايكي جزاك الله خيرا مالا آمين آمين sai abin gashi almad wal qasr to ya ce almaddu shine ja wal qasru da kuma rashin ja to akwai inda ana ja cikin qur'ani akwai inda ba a ja akwai wanda kuma ya halatta a ja ko a bar shi misali wajen qul ya ayyuhal kafirun kaga ya harfun nida'i ce ayyuha to idan harfun wato alif mai sukuni ta zo bayan alhamza ko wawun ko ya'un ana ja to yanzu nan in kaga dama tunda alhamza ce ta zo bayan ya'un ka ja shi biyu in ka gada ma ka ja shi hudu to in ka ja shi hudu kayi almaddu ja kenan in ka ja shi biyu kayi alqasru misalin ja biyu qul ya ayyuhal kafirun misalin ka ja shi hudu qul ya ayyuhal kafirun ina fata an fahimce ni kenan wanda mun kai almaddu muka ja hudu alqasru kuma muka ja shi biyu wallahu a'lam jazakallahu khairan Malam takfifil hamza ya ke.
Takfiful hamza kamar karatu ne ana karanta da alhamza ba a karantawa da ita a cire ta na ana rufin cire ta. Misali الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يؤمنون كاغا نازو da alhamza takhfifin ta الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة imamu rashi na karanta da yuminuna to wannan shine takhfiful hamz
kaifiyat tahammulihi ya ake dauka alqur'ani ana dauka alqur'ani ne ga waɗanda suka san alqur'ani ko wani ilimi akwai wanda suka fice ya za ya ce yanzu misali bature shi zai nuna mana yadda mu karanta alqur'ani ko mu yi aiki da shi kaga dole sai malaman alqur'ani masu tsoron Allah sun san alqur'ani to shine kafiyatu tahammulihi imamu suyuti ma ya littafi wato yadda ake dauka alkur'ani littafi ne abin da mai yawa mai son dogon bayani ya koma a can ala adabu tilawatihi ladubban karatun alkur'ani kaga daga ciki ta'alifi kuma ko rubuta alkur'ani ko ko rubuta abubuwan da yake da alaka da alkur'ani ana buƙatar ya zamanto kayi wanka kana cikin tsarki ya zamanto ka sa sutura mai kyau an gane ko ya zamanto ka nemi abin rubutu mai kyau ya zamanto kana wuri wanda zaka iya rubuta alkur'ani ba tare da hayaniya ba an gane ko da sauran abubuwa wanda suke kiyama alkur'ani la dubba an gane ko ba tare da mutum ya saba musu ba su ma suna da yawa in mutum ya diba cikin adab wato abin da na qur'ani na imamu suyuti zaka gane shi jazakallahu khairan amin ma'rifatu garibi gharib shine kalmar da abba kuwa an gane ko akwai kalmomi in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kebe babi akan al-gharib kalmar da tana bakuwa ai an ce bakuwa wani zai iya cewa to ai an ce tilka ayatul kitabul mubin ai al-qur'ani a bayyane ki to ya zai ka zo cikin cikin al-qur'ani kace wai akwai abin da ba bayyane ki ba a'a yana bayyane ga wanda ya san shi baƙuwa ta zamanto baƙuwa gare ka ne tunda kai ba balarabe bane ko ko cikin kalmomin da ya amfani da su a wannan yankin ba a san su ba shi yasa nan garibin ba matsalar daga qur'ani ta taso ba daga rashin ilimin ka ne da yawan mutane a yanzu a ce san wani abu ba amma ai ba matsalar ba don abin ba ilimi bane to wannan misali kaga cikin alqur'ani da kace wata kalma ta zo da ma'anar da ba a gane ta garibi kamar bako kaga Allah subhanahu wataala da ya faɗi azaban mutanen annabi lut sai ce falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud mun yi musu ruwa min sijilin to ka kalma ta sijil sai malamai suka ce ghariba ce ba a zahin gane ma'anarta amma da yazo cikin suratul zariyat cikin nafsul qissa sai fassara ta qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin kaga sai nuna ta tin ta bone na laka ake nufi ka ku kalma ta sijil sai ta boye ta zamanto ba kowa gare ka tin kuma sai ta zamanto kalma ce wadda take ba ba kowa ba wanda kuma yana da muhimmanci sosai sanin wannan na'am jazakallahu khairan mala sai abin ga fima وقاته بغير لغة الحجاز na'am za a iski alqur'ani an ce hijaz kamar inda alqur'ani sabka tsakanin makka da madina to wani lokaci a samu wata kalima wadda ta sabka amma su mutanen hijaz tun qur'ani ya sabka da yaren larabci ba mutanen makka da da madina ba kawai suke magana da yaren larabci to sai ka iski an samu wata kalima wadda ba cikin yaren su ta sauka ba misali da Allah subhanahu wata'ala ce a cikin suratu wato abin nan suratul anbiya وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أتكن سورة الصاد ياتي وما خل... أبنا سورة الدخان ياتي وما خلقنا السماوات والأرض سيكي حتى أتكن أنبياء سماء أتكن دخان سماوات وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين سألت لو أردنا أن نتخذ لهوا to kaga misali Allah ce ba mu halicci sammai da kasai ba don wasa ko muna wasa sai ce law aradna da mun so an nattakhidha lahwan kaga na fassara lahwan shine wasa sai wasu malamai suka ce a'a lahwan abinda ake nuhi nan wato mata mutanen Yaman suna kiran mata lahwan wasu malaman tafsiri suka ce lahwan wasa ko abinda zai shagaltar da mu wasu malamai suka ce lahwan da ake nufi to kaga yanzu su mutanen makka lahawan wasa suka sani amma lahawan mutanen yamma suna cewa lahau to kuma dukkan su su karo da juna ba dan matarka za ta shagaltar da kai danka zai shagaltar da kai ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ina fata an fice ne almuhimmu dai wannan ce ma mace lahau ba yaren mutanen makka bane da na madina na hijaz ina fata an fahimce ni kuma dukkan su da Allah ya so ya rike da ko mata kaga nan sai kana ya fassara shi da shi ko kuma da Allah ya so ya yi wasa ko ya rike abinda wato zai shagaltar da shi shine abin da ake nufi wallahu ta'ala alam jazakallahu khairan amin amin alan fima wa qa fihi bi ghairi lugatil arab to abinda kuma ba larabci bane cikin qur'ani wannan akwai maganganu kan shi imamu shafi'i yace babu abinda ba larabci ba da Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya amma banda sunayen da dama ba larabci bane kamar ibrahim da ishaqa an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a akwai kalmomin da asalin su ba larabci bane amma daga baya laraba suka yi magana da su sai suka zo cikin alkur'ani kamar kalma ta alqustas da istabrak da wazir waje alli waziran min ahli to waɗansu malamai suka ce haka nan to amma duk in muka duba da sabanin imamu shafi'i da nasu ana iya haɗa shi domin mi domin kasancewar kalmomin asalin su ba larabci ba laraba suka yi amfani da su ai sun koma larabci to dan qur'ani ya saukar su kenan arabiyyan na to wannan yana da kyau dalibin ilimi ya san kalmomin da asalin su da ba na larabci bane daga baya suka zan larabci wallahu a'lam jazakallahu khairan akwai maganganu da dama wasu sun ce a dama laraba na amfani da su wasu na amfani da su wasu suka ce a'a larabawa ne suka ba waɗancan wasu suka ce a'a daga larabawa ne suka amso gare su suka mayar da su larabci eh maganganu ne masu yawa wallahu a'lam jazakallahu khairan ma'rifatul wujuh wan nazair al wujuh wan nazair wujuh ana nufin huskoki an nazair kuma jam'i ne na an nazir tamka to kai yanzu in mutun yazo ya ce an ce al wujuh kuma an ka ce an nazair to ya za a yi da shi kaga akwai matsala huskoki ya za a yi kafa huskokin qur'ani wani sai ce to bari in dauki qur'ani in dibi bangon shi na gabas da yamma da na kudu da arewa na kalli huskokin shi ko an nazair in dauko qur'ani da aka buga da na madina da na makka da na filastin duka in duba in gani a'a ba haka ake nufi ba kalimar da tana iya daukan ma'ana fiye da daya shi ake kira alwuju yanzu zan bada misali guda saboda halin lokaci misali kalma ta umma a cikin alkur'ani tana daukan ma'anoni kusan guda hudu wasu malamai suka ce guda biyar akwai malamai shi alwuju wannan za'ir ma akwai shi cikin ilimin fiqh a cikin qawaidul fiqh a cikin mazhabobi guda hudu amma na cikin ilimin ulumul qur'an ake zance akwai wani malami ake kira imamu damagani ya yi littafi akan alwuju wannan za'ir misali kalma ta umma wani lokaci tana nufin jama'a mai yawa Allah subhanahu wa ta'ala ce ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaga nan umma ana nufin jama'a wani lokaci kalima ta umma sai ta zo tana nufin wanda ake koyi da shi shugaba inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi halifan wa lam yakun minal mushrikin sannan kuma umma wani lokaci tana nufin lokaci an gane ko wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'dudatin idan muka jinkirta musu azaba zuwa wani lokaci wa qala alladhina ja minhuma waddakara ba'da ummatin wanda ya tsira daga cikin waɗanda annabi yusuf ya mafassara mafalki ba'da ummatin bayan wani lokaci umma kuma tana nufin shari'a وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون sannan wasu ka ce tana nufin jinsi don Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum amsalukum to kaga waɗannan wasu ka ce a nan tana nufin illa kal umami wato illa umamun ka amsalikum tashbihi na akai amma ya an kamanta su ai sun koma jinsi tabkar ku ala ayyati hal shine al wujuh wan nadha'ir wanda yana da muhimmanci wannan littafi na al wujuh wan nadha'ir na imam ad-damaghani wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khair معرفة المعاني الأدوات التي يحتاج إليه المفسر to adawat kayan aiki na farko ulumul ala duk mai tafsiri ya kamata ya samu ulumul ala ya san usulul tafsir ya san usulul hadith ko mustalahul hadith ko qawaidut tahdith sannan kuma ya san usulul fiqh domin in an kai ga mas'alolin fiqh sannan yayi kokari ya haddace alqur'ani in hakan zai yiwu in ba zai yiwu ba ya zamanto ya san tafsiran da suke fassara alqur'ani da alqur'ani an gane ko sannan kuma yayi kokari ya san lugha nahau sarf balaga adab da fiqhul lugha duka ana bukatar su kuma ka san ka'idodi waɗanda alqur'ani ke tafiya akan su kulliyat an gane ko waɗanda yana da kyau haruffan harafi ɗari da biyar ake kira huruful ma'ani ka san kowane harafi ma'ana nawa yake ɗauka kuma nan wacce ce ake nufi to in babu shi mallan babban magana ta Allah ya kyauta
Ana gaji gidan na ganin game da tafsirin na kenan mutane da yawa sai da a'a kai dai Allah ya kyauta da mun kaci almuhimmu dai mu dai mun faɗi abinda malamai sun ka faɗa wanda zai ɓaci mu kuma da Allah Allah ya mana mai kyau kuma mun yahi eh ba komai
a ce kaji wanda ya tura ita kuma eh ba mu da mun ka faɗa ba ai malamai da suka faɗa ne ai kwarai ku amma wala Allah ya saka da alheri amin ma'rifati irabihi i'rab ka sai da ake i'rabin qur'ani Qur'ani.
to i'rabi kuma gaskiya sai annabi littattafai amma zan faɗi littattafai guda uku manya waɗanda ke ganin suna da muhimmanci na farko al-bahrul muhit na abu hayyan tauhidi al-andalusi na biyu akwai i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhyiddin darwish mu'asir ne dan kasar suriya na uku kuma akwai wani littafi mai muhimmanci kwarai da gaske shine wato ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-samin al-halabi al-andalusi sannan akwai i'rabul qur'anil karim wa sarfihi shi ma na wani dan uwa eh, sakan- sannan akwai aljadwal fi i'rabil qur'an waɗanda littattafai za su bayyana maka yadda ake i'rabin qur'ani na'am jazakallahu mutane khair.
muka cewa li i'rabi Mm. malam mene qawaidul muhimma yahtaju al-mufassiru ila ma'rifatiha to ka'idodi ne masu muhimmanci suna da yawa kamar sanin ka'idodin qur'ani akwai lokacin da qur'ani zai faɗi abu duka amma guda shi ka nuhi misali Allah ce alladhina qala lahumun nas waɗanda mutane suka ce musu to an nan mutum guda ake nufi da an ce inna ma zalikumush shaytanu ba a ce inna ma ulaikumush shayatinu ba ka san marja'u damir damiri zuwa ga wa yake komawa ka san at-ta'rif wat tankir kalma in ta zo da ma'arifa da alif wal lam ko bata zo da ma- alif wal lam ba mu ne muhimmancin ta akan wannan ina fata an fahimce ni ko kuma qur'ani ya ka abu goma sai ya maida musu damiri guda kaji Allah ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun kaga abubuwa guda uku sai ce wa man yaf'al zalika wanda ya aikata wannan to kaga in baka san ka'idodin Qur'ani suka ce zalika cikin su guda ne a'a dukkan su ake nufi to abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske sanin ka'idodin Qur'ani mutum ya kuma cikin al-itqan fi ulumil Qur'an da Imam Suyuti daga waɗannan masu yawa jazakallahu khairan malam Na'am.
Allah ya saka da alheri amin amin malam menene muhkam da mutashabih al-muhkam da al-mutashabih al-muhkam wani lokaci ana nufin wanda yake an kyautata shi al-mutashabih ana nufin mai kamanceceniya da juna ta fu- ta fuskar kyawu to duk qur'ani muhkam ne ta wannan fuska kuma duk qur'ani mutashabih ne dan Allah ce kitabun uhkimat ayatuhu duk ayoyin shi an kyautata su sannan Allah ce Allahu nazzala a- a- a- ahsanal hadisi kitaban mutashabihan shi qur'ani yana kama da juna mun fahimci wannan to amma akwai al-muhkam wanda ana nufin ma'anar shi ta fito a fili a sarari al-mutashabih wanda ma'anar shi bata fito a sarari ba to wannan yana da kyau ka san shi domin in ka cimma wata aya baka fahimci ma'anar ta ba sai ka koma cikin wata aya ka fahimci ma'anar ta misali aka ce Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum aina Allah yana tare da ku ko ina sai wasu ce to ana nufin kina Allah yana tare da mu ko ina sai aka ce a ilimin sa ake nufi dan duk inda ya kawo yana tare da ku sai ya kawo cewa ya san abin da kuke aikatawa alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna Allah bikulli shay'in alim kaga inna Allah bikulli shay'in alim Allah ya san komai kina yana tare da ku da ilimin sa da kudrarsa ba ana nufin ba da zatin sa wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan mala Allah ya saka da alheri amin Allah muna son mu san cewa mutaqaddim wa mutaakhir mutaqaddim wa mutaakhir cikin Qur'ani zaka iske an kawo wani abu gaba amma a ma'ana shine baya da Allah ya ce duwatsu ana samun wa gharabibu sud gharabib kirin sudun baki kaga asalin shi wa sudun gharabibun baki kirin dan ko da Hausa ba a cewa kirin baki sai dai a ce baki kirin kenan zaka gane an yi at-taqdim wa ta'khir wanda kuma shi ma yana da yawa a cikin alqur'ani
jazakallahu khairan amin Allah ya muke gane am da kuma khassa am shine wanda ya zo gaba dai khassu kuma wanda ya keɓance ina fata an fahimci ni misali wata wani abu zai zo Allah ya ce kowa ya shiga ciki wato am kala uku ne akwai amun baqin ala umumihi ami wanda ba a taksisin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai da ka ce Allah bai yin wani abu ka kafirta sannan akwai amun urida bihi al-khusus am ne amma waɗansu mutane ake nufi da Allah subhanahu wataala zai ce mi yace alladhina qala lahum an-nas su mutanen makka waɗanda mutane mutanen madina waɗanda aka ce musu mutane sun ce musu inna an-nas qad jama'u lakum mutane sun taru gare ku sai malamai suka ce mutum guda ake nufi sun yi sabani wajen kowa ne amma da Allah ya zo sai ya ce inna ma zalikum shaytan wancan shaytani ne kaga wancanin ku inji malaman zauri shaytanin ku ne kaga bai ce shaytanun ku bane wanda ya nuna mutum guda ne kina amun urida bihi khusus sannan akwai al'amu al-makhsus Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina la yarmuna al-muhsanat duk wanda yake zargin yake jifar mace wadda take kaman ma da zina sun malami atu bi arba'ati shuhada kuma bai zo da shaidu guda hudu ba fajliduhum 80 jalda ai musu bulala 80 kaga yanzu duk mutumin da ya mace kazafi kenan za a masa bulala 80 amma sai a ce maka an yi taksisin sa da wanda ba mijinta ba dan yace wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu ahadim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin kaga ashe idan mutum matarsa ce ya jefa da wannan to li'ani za a yi kaga an yi taksisin wannan hukunci ina fata an fahimce ni na'am malan furu'ul munshuratu tata'allaqu bil umumi wal khusus to wannan shine bayani da mun kai al'am kala uku ne da kuma khusus ana takhsisin sa da wanda ba a takhsisin sa na'am to malam sai mujmalihi wa musannihi na'am wa masnunihi na'am eh mujmalihi mujmal qur'ani yazo da ma'ana a dunkule ina fata an fahimce ni mujmal shine wanda yazo a dunkule mubin kuma wanda zai bayyana shi mubayyinihi ah kenan mubayyinihi Allah subhanahu wata'ala ce mata idan kuka aure su wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida mace ce ka aure ta amma baka shafe ta ba kuma sai ka sake ta kuma amma an yanke sadaki sai Allah ce to fa nisfu ma faradtum rabin sadaki za a bata don a kwantar masa da hankalinta tunda ta shiga cikin sunan zaurin ne duk da yake ba a kai ta ba sai ce illa an ya'funa sai in su mata suka yafi sun yahi shi shikenan tace kai na bar maka aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko ko wanda ga hannunsa ne igiya aure take to sai aka yi sabani wane ne shi waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi miji in ya yafi domin gare shi ne yake aure take wasu suka ce a waliyi saboda shi waliyi in bai baka ba za a daura auren ba waɗansu malaman tafsiri suka ce a abinda ake nufi da shi mijin da shi waliyi duka sun shiga cikin ba anasu ta doka to sai waɗansu malamai suka ce to su matan nan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da bayyalihi uqatun nikah waliyi ake nufi dan waliyi bai iya yafi sadakin mace ce za ta yaki sadakinta za ta yafi sadakinta dan ya ce wa atun nisaa sadaqatuhinna nih sadaqatihinna nih fa in tibna lakum in matan sun yafi muku kenan kaga ashe mace ce take yafewa wadansu malamai suka ce a dukkan su yana daukar su kowanne daga cikin su yana da nashi in ya yafe kuma an karba kenan wallahu a'lam amin amin Allah ya saka da alheri amin malam ya ake gane wanga nasikh na ya ake wa- gane wanga mansukh nasikh wanda ya shafi mansukh wanda aka shafi misali Allah subhanahu wataala ya ce ya ba da umarni idan za mu yaki mutum guda na musulmi ya yi tsaye gaban musulmi wato kafiri guda goma in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn in akwai mutum 20 masu hakuri za su rinjayi mutum 200 kaga kenan kowa ya tsaya kan mutum goma daga baya sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa yanzu Allah ya yi sauƙaƙa muku domin ya san akwai rauni tare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in an samu mutum 100 za su rinjaye mutum 200 kenan yanzu ya koma mutum musulmi zai tsaya ne akan mutum 200 wato mutum biyu waɗanda suke kafirai kenan an shafe wannan hukunci idan sun huce biyu idan kayi gudu ba za a ce kayi gudu ba tunda Allah bakin mutum biyu ce ka tsaya akan su ina fata an fahimci to kaga ga aya ta shafe hukuncin waccan aya wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin malam muna tambaya akan mushkilil qur'an mushkilihi wa muwahhim al-ikhtilaf wa tanaqud yawa cikin alqur'ani akwai abin da zaka kamar ya ci karo da juna amma bai ci karo da juna ba an gane ko yanzu misali wata aya ta zo ta ce ranar tashin alkiyama Allah ce ba a tambaya kowa laifin da yi fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan Allah ce wannan rana ba wanda za a tambaya laifin da yi daga baya kuma sai cikin wata sura cikin suratul hijr yace a'a za a tambaye kowa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun za mu tambaye kowa abin da ya aikata to kaga an samu matsala ko ba haka ba a'a can da an ka ce za a tambayi ko ba za a tambayi kowa ba Allah ba zai tambayi kowa ba tambaya ta neman sani wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa alam bima yaf'alun amma kuma zai tambayi kowa zai tambaya tambaya ba ta neman sani ba ta tabbatar maka da abin da ka aikata alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadhibun qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna ko shaqawatuna wa kunna qauman dhalin to wadannan suna da ayoyi masu yawa jazakallahu khairan mala Allah ya saka da alheri amin yani ake gane mutlaqin mutlaqil qur'an da kuma muqayyadi mutlaq wanda yazo sake muqayyad kuma wanda yadda baibace shi Allah ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku an haramta muku almaitatu matacce waddamu da jini to kaga da jinin nan ko ne ya haramta amma ayar da ta zo a cikin suratul an'am sai ta nuna ba ko ne jini ba qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha sai ya kasance daman ne jini masfuhan mai zuba kaga ta yi waccan aya ta cikin suratul ma'ida mutlaq ta cikin suratul an'am muqayyad ta da baibaice shi amma idan muka duba makociyar hadisi ana samun wannan almaitatu ko ne matacce haramun ne amma sai aka fitar da alkur'ani mataccen da abin harota ya kama fakulu mimma amsakana alaikum su dabbobin nan masu abin farauta idan suka kashe abu ba ku samu damar yanka shi ba to Allah ya ci a ci kaga sai ayi takhsisin sa hadisi kuma sai zo ya sake takhsisin wani hadisi na ibnu maja wanda yana cikin sunan na ibnu maja cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an halatta muna maitatani da addamani jini abu matacci guda biyu da jini guda biyu an halatta muna matacci guda biyu an gane ko fara an gane ko da kifi sannan kuma jini guda biyu an halatta muna anta da kuma sefa shi kenan waɗannan ababen an halatta muna su kenan saka sai ta sai kai taqayyidin su ko da aya ko da hadisi wallahu a'lam jazakallahu khairan ma'ana aminu iyaku mantuqihi wa mafhumi ya an ce mantuq daga nataka ne shine kalmar da aka yi furuci da ita Allah ya ce azzaniyatu wazzani da mazina da mazinaciya mace da mazinaci namiji fajriduhu fajridu kullu wahidin minhuma ko yima kowanne daga cikin su bulala mai atajal da bulala kai kaga wannan mantuka ne ko ba haka ba to wannan sai zamanto duk wanda ya zina za mu yi mishi za mu yi mishi bulala amma mafhum abinda mun ka fahimta Allah ya ce alqur'ani hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu jin tsoron Allah sai mun ka fahimci cewa ashe waɗanda ba su jin tsoron Allah alqur'ani ba shirya ne gare su ba sai ce walladina la yu'minuna bil akhirati fi walladina la yu'minu la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama kaga waɗanda ba su yi imani da alqur'ani ba ma'ana shi qur'anin a cikin kunnuwansu akwai rufi ko nauyi wa huwa alaihim ama kuma alqur'ani makamta ne gare su ba za su ba za su amfana da shi ba kaga sun halaka to kaga mun fahimci wannan daga hudal lil muttaqin ne mafhum kenan
jazakallahu khairan mala wujuhun mukhatabati to na wujuhul mukhataba an kawo nau'i kusan guda 30 yadda qur'ani yake isar da magana wani lokaci fiye da 30 ma amma zan ba da misalai dan wani zaka je ce to ya yanci fiye da 30 to ina ma uku misali wani lokaci alqur'ani zai yi magana da namiji ko ba haka ba wani lokaci ya magana da mace sai yasa ce innal muslimina wal muslimati wani lokaci ya magana da jinsi ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni mm -hmm. wani lokaci sai magana da annabi kawai ya ayyuhan nabiyu mm -hmm. wani lokaci sai shi magana da annabi amma tare da al'umma sai ce nufi ya ayyuhan nabiyu idza tallaqtumun nisaa bai ce idza tallaqtan nisaa ba dan a nuna ma hadda al'umma ta shiga ciki mm -hmm. ina fata an fahimci wani lokaci sai magana da annabi shi kadai ke nufi khalisatan laka min dunil mu'minina wanga kumci ya ke banta da kai wani lokaci sai a kira al'ummarsa amma a hada tare da shi ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ya ku wanda kuka yi imani kada ku haramta wa kanku abinda Allah ya halatta muku to annabi ma ya shiga ciki don an ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak to in ka duba suna da yawa mai so ya kuma cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti Na'am. Malam Allah ya saka maka da alkhairi.
amin Tambaya ta gaba ya ake gane haƙiƙani haƙiƙin abu a al- alkur'ani da kuma mujazi to saboda akwai hakika ana nufin asalin abin da an ka aza kalima a kanta Mhm.
yanzu in nace al-asadu zaki ake nufi amma yanzu in nace asad ina nufin mutum to kaga nan ba hakika ni na ba amma saboda na kalli jarumtarsa to wani lokaci malamai sun ce akwai majazi wasu kuma sun ce babu majazi ana kiransa uslubun min asalibil lughati al-arabiyya amma zan bada misali guda a gurguje Fir'auna a cikin Qur'ani Allah ya ce shi yake yanka ƴaƴan bani Isra'ila. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sai Allah ya ce yuzabbihu abna'ahum. Fir'auna yana yanke ƴaƴansu. A cikin suratu Ibrahim kuma da wasu surare sai aka nuna cewa a'a mutanen Fir'auna ne suke yankewa abin ga. Wa wa idh qala Musa liqaumihi idhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum. Suna yanke ƴaƴanku. shin fir'auna na yake yankewa ko ku su ne suke yankewa to kaga sai su ce na an yi isnadin yankewa zuwa ga fir'auna saboda shi ya ba da umurni su ko waɗanda su suka je suka aikata to haka zaka yi abin ga sai su ce isnadin da an kai zuwa ga fir'auna matsayin majazi yake ko ko uslubun min asalibil lughatil arabiyya wallahu a'lam jazakallahu khairan malam Amin, wa Allah ya iyyakum.
saka da alkhairi. Tashbihihi wa isti'arati.
to tashbihi shine a kamanta wani abu da wani abu qur'ani ya bada misalai ya kamanta abubuwa da dama ko ya bada misali nagari ko ya bada misalin abu nagari ne ko ba nagari ba misali masu kafirai Allah ya sifanta su wa- wani lokaci da dabbobi wallazina kafaru yatabatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am kaga an sifanta su da wato dabbobi inhum illa kal an'ami bal hum adall masu imani kuma sai aka manta su da abu nagari munafikai sai a sifanta su da abu wanda baya da kyau to yana da kyau ka karanta wannan ina ganin ibnul qayyim ya yi littafi amsalul qur'an to isti'ara kuma a dauki wata kalima ayi amfani da ita a fagen wata kalima misali da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga duhu zuwa ga haske to kalma ta adh-dhulumat an yi isti'ara ta ne ana nufin kafirci da shirka da zalunci da fasikanci da munafinci ila nuri zuwa ga haske haske an yi isti'ara ne akan imani da ɗabi'o'i na gari da ibada ina fata an fahimci wannan to kaga wannan shine ake kira isti'ara ta alqur'ani misali kuma kamanta wani abu da wani abu an sifanta malamin da bai aiki da ilimin sa da kare fa masaluhu ka masalil kalb kamar kare an kamanta shi da jakki masalul ladina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara wallahu a'lam Jazakallahu khairan. Shin Cin alkur'ani malam akwai kinayat kuma akwai ta'arif.
kinaya shine a faɗi wani abu ba da abin da ake faɗarsa ba akwai kinaya an sifa akwai kinaya wato an mausuf akwai kinaya an fi'l kinaya an wato sifa shine wani abu wata sifa wadda ba ta da kyau sai a faɗe ta ko mai kyau din misali Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka ya game zuwa ga wato ha- wuyanka ka dambala shi to kaga wannan ba shine abin da ake nufi ba kakkai ruwa ake nufi kaga kinayatun anil bukhl wal bukhlu sifa akwai kinaya an mausufin wani abu na wanda za a sifanta amma sai aka kawo shi da wata siga sai Allah ya ce kafirai wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala idan an kai matsayin su bushara da abin da ya buga ma Allah misali amma tun cikin suratu abin da annahal sai ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa ashe ya mace yake nufi sannan akwai kinaya an fi'il kinaya ce ta fi'ili Allah ce uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum an halatta muku arrafathu to arrafathu ma'anahu aljima amma sai aka kawo shi da wannan siga din Kinaya.
wallahu ta'ala kenan kinayatu anil fi'il wa huwa aljima wallahu a'lam Jazakallahu khairan malam.
ta'arifi kuma shine a faɗi sifofin abu ana iya gane wanda ake nufi amma ba faɗi sunansa ba wallazina yu'zuna rasulallahi lahum azabun alim waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam suna da azaba mai girma munafiqai ake nufi ta'ridun ne bil munafiqin mafi yawancin allazi da allazina zaka iske akwai ta'ridi an faɗi aiki ba a faɗi suna ba kenan da wani aiki Mm.
jirwaye mai kamar wanka inji malam Kwarai ko, in ji Bahaushe Malam Bahaushe ba. Kwarai Na'am.
ko, Allah ya saka da alheri.
amin Malam alhasar wal ikhtisas.
alhasru shine a takaita abu akan wani abu wanda sigogin shi kamar innama da at-taqdim wa ta'khir yanzu in nace iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta ma kenan na takaita ibada gawa Ga Allah.
ga Allah innama Allahu ilahun wahid abin sani shi Allah abin bauta ɗaya ne na takaita cewa Allah shi kaɗai yake to akwai wanda ake kira haƙiƙi wanda bai tashi ana iya ɗauka hukunci a azama zati amma akwai sifar da in an ɗauka aka aza ba ana nufin an keɓance ta ba a an kawo ta wa ma muhammadun illa rasulun annabi muhammadu ba komai bane face manzo to ba yana nufin rasulun ɗaya bane a'a yana da wasu sifofi balarabe ne an gane ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya kaga annabi ne kuma can kuma an ce rasulun ne kenan wani lokaci an faɗi sifa ba ana nufin ita kadai bace amma kuma wani lokaci an ka dauko hukunci an ka azama zati to shi kadai ne innamallahu ilahun wahid Allah abin bauta ne guda katal bai yiwa a samu ne Allah wanda ba wancan ba da ka ji shi wannan shirka ce Allah ya muni sani to shine wato al-hasr wal ikhtisas kuma suna kiransa al-qasr na'am yana da sunaye daban-daban na'am Allah ya saka da alheri amin amin
al'ijaz wal'itnab.
Al'ijaz a kawo magana takaitatta, al'itnab a tsawaita. kamar yanzu cikin ta'akidi kaga an kawo abu da sifa goma to wani lokaci sai ka iske duka ma'anar su guda fa sajadal mala'ikatu kulluhum ajma'una to shi ajma'una din da kulluhum guda an ka kawo isa in an ce sajadal mala'ikatu kulluhum ko an ce sajadal mala'ikatu ajma'una duka amma sai an kai kulluhum ajma'una an kai ta'kidi to shine al-itnab an tsawaita amma kuma al-ijaz wani lokaci sai a kawo shi ba tare da an tsawaita ba ina fata an fahimci an gane ko wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi amin al-khabar wal insha al-khabaru shine a bada labari al-insha'u kuma shine ba abinda ba bada labari ba shi al-khabaru abinda ana iya cewa gaskiya ne ko ƙarya in ce ja'a Muhammad Muhammad ya zo ai labari da bayar an gane ko to kaga wannan ana iya cewa gaskiya ne ko ba gaskiya bane to cikin qur'ani akwai labarai akwai al-insha al-insha shine abinda ba labari bane kamar guri tamanni guri ina fata an fince ni kamar wato umurni ka umurci mutum da abu ko ka hane shi an gane ko to waɗannan duka ba a kiran su wato abin nan khabar to waɗannan su ma suna da amfani sanin su saboda kowanne daga cikin su da shi al-khabar da shi al-insha kowanne yana tashi daga ma'anarsa ta asali kowanne daga cikin labari misali yana tashi daga ma'anar ta asali zakariya ya ce rabbi inni wa hanal azmu minni Allah kasusuwa na sun yi rauni to Allah bai da labari ne ya sani amma yana son Allah ya tausaya mishi tambaya asalinta ka nemi abin da baka sani bane ko to ita ba labari bane amma tana iya tashi daga ma'anar da an kasanta yanzu in tambaye ka a ja'a Muhammad Muhammad ya zo kaga tambaya nake yi amma akwai lokacin da za a yi tambaya don a kaskantar da wanda an kai ma tambaya kawai an kai ta yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibuna afa sihrun hadha am antum la tusiruna shin yanzu wannan sihiri ne ko ba ku gani kaga ai ba tambaye su ake yi ba kaskantar da su ake so a yi wanda ma'anarsa tana da yawa kuma sai dalibin ilimi yayi bincike
jazakallahu khairan amin wa tambayar mu ta gaba bada'il qur'an bada'il qur'an sune waɗansu abubuwa na hikima wanda qur'ani ya zo da su sun kai kusan guda ɗari waɗanda malamai suka kawo kuma ba su da iyaka don qur'ani ilimin sa bai da iyaka baka iya kiwaye alqur'ani da sani zaka iske misali zaka iske qur'ani ya kawo misali qur'ani ya kawo rantsuwa Qur'ani ya kawo misali yadda ake tattaunawa da waɗansu Qur'ani ya kawo kaza ya kawo kaza to waɗannan suna da yawa su ake kira bada'i'ul Qur'an Ibn al-Qayyim yana da wani littafi bada'i'ul fawaid wallahu ta'ala a'lam jazakallahu khairan malam fawasil ay fawasilul ay shine karshen ayoyi wani lokaci sai ka iske aya ta zo ma'ana ta cika wani lokaci sai ka iske aya ta zo ma'ana bata cika ba kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun Allah yana bayyana muku ayoyi don ku yi tunani sai ce fi dunya wal akhirah kaga ta tafakkaruna fi dunya wal akhirah ina fata an fahimce ni Allah yana bayyana muku ayoyi la'allakum tatafakkarun don ku yi tunani fi dunya a duniya wal akhirah kuma ku yi tunani ga al'amalin lahira kafin ku zo wajen Allah don lahira in baka aikin kwarai ba in ka zuba wani tunani wanda zaka yi halaka ta cin ba ina fata an fahimce ni an gane ko eh sura da yawa kuma zaka gane su ko cikin suratul hud an gane ko قال inni ushidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun ni ina shaida ma Allah kuma ku shaida cewa ni na barra mimma tushrikuna daga abin da kuke shirka sai ce min dunihi wanda ba Allah ba kaga fawasilul ayi kenan na'am jazakallahu khairan mala malam ma tambaya fawatih suwar fawatihu suwar farkon surori zaka iske surori sun fara da da haruful muqatta'a alif lam mim alif lam mim ra alif lam mim sad da sauransu sai ka kai karatu kai dirasa kan huruful muqatta ko ko surorin da suke fara da sabbaha muna da suratul hadid sabbaha muna da suratul hashri sabbaha muna da suratul saf sabbaha muna da yusabbihu suratul taghabun da suratul jumu'a muna da surorin da ke farawa da tabara guda biyu tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi da tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ina fata mu ce ne iqtaraba muna da guda biyu iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun da iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ina fata an fahimce ni to kaga wannan shi ma karatu ne wanda yake mai yawa mai zaman kanshi ba na'am na'am jazakallahu khairan malam amin khawatim suwar ƙarshen surori shi ma zaka iske surori sun kare da abu guda misali alhamdulillahi rabbil alamina sura biyar suka fara da shi fatiha alhamdulillahi rabbil alamin suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur suratul kahfi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul fatir alhamdulillahi fatiris samawati wal ard suratul saba alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah to kuma akwai surorin da suka kare da alhamdulillahi rabbil alamin kwarai ko ba haka ba akwai kwarai daga cikinsu akwai suratu safat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin suratu zumar ita ma ta kare da shi wa taral malaikata hafina min hawli al-arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin to wala
jazakallahu khairan malam Allah Amin, ya amin.
saka wa da alheri na'am abin ga tambayar mu ta gaba munasabatul ayat wa suwar munasabatul ayatu was suwar shine munasaba tsakanin surori da ayoyi ba- babin da muka yi wanda kuma ya kamata mu bada dalilai muka ce dalilan da ke nuna cewa ana kallon munasaba akwai hadisi na Jabir cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya karanta in aya ta inna safa wal marwa min sha'airillah sai ce abda'u bima bada Allah bihi zan fara da abinda Allah ya fara da shi kenan kaga ashe tartibin yayi amma karanta sura cikin sallah tartibin da sahabbai suka bar shi ko mu ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi akan shi wanda sahabbai suka bi shi to haka ne in ni karanta sura sai in karanta wanda za ta zo bayan ta amma ba wajibi bane domin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisi na Hudhaifa wanda ya zo cikin sahihi Muslim yace wata rana ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faftataha al-baqara sai ya kare baqara ya bude baqara sai da ya aya 100 ya sa tsammanin zai ruku ya ci gaba sai da ya zo ƙarshen sura sun maftataha nisa'a sannan ya buɗe suratun nisa sun maftataha ala imran sai ya buɗe ala imrana suka ce yayi wannan dan nuna maka ya halatta ka karanta wata sura gaban wata ko da ba haka suke ba amma wannan ba shi ke nuna cewa mu saba ma tartibi na alqur'ani amma wajen karantarwa wannan babu matsala ko ba haka ba saboda muna son wani zai fara daga sama wani daga tsakiya wani kuma daga farko wallahu ta'ala a'lam Jazakallah.
shi yasa ma muka faɗi littattafai har mun faɗi wani littafi ina ganin na Imam Suyuti jiya mun faɗe shi ina ganin da kuskure qatful eh, azhar fi kashf al asrar na bayanin sirrin tartibin alqur'ani dan haka eh, ilimi ne mai muhimmanci jiya mun yi magana kan sa ba sai mun tsawaita ba Allah ya saka da alheri amin al-ayatul mutashabihat ya malam ayoyi mutashabihat kala biyu ne akwai mutashabah fil ma'na akwai mutashabah fil lafz mutashabihat fil lafzi misali wani wuri sai kaji Allah ya ce a cikin suratul baqara sai ya ce wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun kaga sun a cikin suratul a'raf sai ce wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada kaga nan in alarma bai gane ba sai ya fada cikin matsala cikin suratul baqara dalun ke farawa sannan qafun wadkhulul baba sujjadan wa qulu hitta cikin suratul a'raf wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada kaga nan akwai tashabuh filmi fil alfaz to hafizin qur'ani sai ya san su imam shatibi ya littafi qasidatu atrab al qasaid libya sun yi kalimatu tanzil sakonnan kuma al ayatul mutashabihat fi alfaz al qur'an na wani dan saudiya da sauran littattafai dai sannan kuma tashabuh fil ma'ana yanzu kaga shin wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjadan can an ce wadkhulul baba sujjadan a bakara ku shiga cikin kofa kuna masu sujjada wa qulu hittatun kuma ku ce hitta a saryan muna da zunubanmu a cikin arab sai an ka ce a'a wa qulu hittatun ku fada wadkhulul baba sujjada sannan ku shiga wanne za a fara da shi kenan waɗansu malamai suka ce a'a alwawu la tufidu tartib kenan duk wanda sun ka fara da shi Allah ya halatta musu waɗansu malamai suka ce a'a tunda shiga ita ce ake fara yi sannan a fara magana to shiga ake nufi wasu suka ce a'a fadar ake fara yi tunda magana kana iya fara ta sannan ka shiga kana sujada duk dai malamai sun faɗa waɗansu malamai suka ce an halatta musu babu matsala duk wadda duk wanda sun kai tunda alwawu la tufidu tartib to kaga akwai tashabuhu fil lafz akwai tashabuhu fil ma'ana kuma akwai littattafai da malamai sun kai dan wannan aljam'u bainan nusus mun taba fadar su
da yake ijazul qur'an to i'jazul qur'ani mun yi bayani kan shi kasance qur'ani mu'jiza wanda kuma mun ce ya shafi kowane fanni i'jazi daban-daban na ilimi da na gaibi da abubuwa da dama da qur'ani ya faɗa ya gajiyar da halittu dama Allah ya kira shi wa innahu kitabun aziz ya buwayi kowa da kowa wannan ba sai mun tsawaita ba tun da mun yi bayani kan shi Kwarai ko. to malam ulumul mustanbitatu min alquran ilimin mukan da ake istinbadi ga Qur'ani duk abin da a duniya mota da nasara yi ta sai mata wani abu da ake kira catalog catalog din nan yana nufin yadda motar nan za ta tafi Id- wato a yadda sirrin mota yake da za ta tafiya to Allah shi halicci duniya ko yarda da wannan kenan Qur'ani shine littafin da zai nuna ma duniya da za ta tafi da an saba mai uh, Qur'ani matsala duniya za ta sami matsala yadda kuma baturen da ya mota ya ce za a sa mata isansi an gane ko kassa mata gazuwal ko gas ba za ta tafi ba to haka ne in Allah ce ga yadda za a yi duniya ta zauna lafiya dalilin da duniya take cikin bala'i a yanzu saboda ana saba ma Allah ana son duniya ta zauna lafiya da za a daina zalunci a daina kafirci da duniya ta zauna lafiya to da haka duk ilimin mukka suna da alaka da Qur'ani sai dai waɗansu za a Allah zai faɗe su karara waɗansu kuma a'a ta hanyar Qur'ani da a yi istinbatin su misalin istinbati turawa yanzu suna zancen imamar yanayi wani sai yazo ya ce ai to ai babu imamar yanayi cikin Qur'ani kawai da an ka ce at-talawusul bi'i fil Qur'anil Karim sai a ce a Allah ya ce wala tufsidu fil ardi kada ku yi banna a bayan ƙasa kenan kera abin da zai sa wa imamar yanayi banna ce a bayan ƙasa sai a yi istinbatin wannan mas'ala kwarai.
wallahu a'lam Ah, jazakallahu khairan malam al-amsal fil qur'an misallai cikin alqur'ani qur'ani ya bada misallan abubuwa da dama munafiqai yace masaluhum ka masalil ladhi istawqada nahara ko ba haka ba ya bada misallai da dama kuma ya faɗi dalilan da yasa misallan nan yace wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun sai ka ɗauka tun daga bakar hannasi kaga misallan qur'ani da a fa'idodin da suke ɗauke da su littattafai ne masu yawa ikon Allah jazakallahu khairan aqsamul qur'an rance-rance da sun ka zo cikin Qur'ani Allah ya yi rantsuwa da kyau sun ce ba Allah bai rantsuwa ina fata an fahimci ni saboda su suna dibin cewa Allah ce la uqsimu an kace musu lamun nan litta akidi sun kace bai yiwa to sai an kace musu to ai Allah ya ce shedan ya ce ma mana aka an tasjuda wani wuri kuma sai ce ma mana aka Allah tasjuda ka gani lamu ana karata tun da yace an tasjuda mi ya hana ka kai sujada ma mana aka Allah tasjuda mi ya hana ka kai sujada ai bai ce dan kakkai sujada ba kai sujada kina ana ƙara lamun a cikin yaren larabci ko cikin qur'ani gashi kuma lamun ma ana shafe ta cikin qur'ani kai zaka kaddara ta a ƙarshen suratul nisa'i Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayani an tadillu kaga in kace an tadillu don ku bace dole ka ce don kakku bace to Allah tadillu sai ka kaddara lamun kinan kuma cikin qur'ani babu ta Kwarai.
in kai haka kuma ka ƙara Kwarai dan kuwa.
qur'ani yu ina fata an Kwarai, fahimci kwarai.
to da haka dai waɗannan su ne misalin al-amsal Kwarai cikin kuwa.
al-qur'ani qur'ani ya bada misalai da dama In da Qur'ani- kuma kasan rantsuwa kuma qur'ani ya yi rance-rance da dama ya kawo na mutanen da ba na Allah ba kuma ya kawo na Allah dan ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum sai ce wa innahu laqasamun inda ba rantsuwa bace ai bai ce wa innahu laqasamun Kwarai kuwa.
akwai abubuwa da dama sai dai Allah ya kyauta amin amin jadal qur'an jadal yadda an ka tattauna yadda annabawa sun kai jidali ma'ana sun ka tattauna da kafirai duk sai ka tattaro su da irin yadda Allah ya kafa hujjojin tauhidi shine ake kira jadalul qur'an Mm.
bincike ne mai yawa iko Allah fima waqa fil qur'ani min al asma'i wal والكنى- kuna wal kunya wal walkuna wal alqab alqab yawa sunayen da suka zo a cikin alqur'ani na mutane kamar fir'auna da kuma al alqab kamar a ce abu lahabin duk da yake fir'auna sun ce sunan masarautar ne magana na mallamai da kuma suna da ya zo cikin alqur'ani na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam misali falamma qada zaidun min hawtaran duka sai kai bincike akan su da sunayen kabiloli da suka zo cikin alqur'ani iko Allah jazakallahu khairan al mubuhamat mubahamat sune abubuwan da sun ka zo a dunkule ina fata an fahimce ni kamar Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum kaga mubham ne wani lokaci kuma ko al'am abin da yazo hurrimat alaikum ummahatukum ibnu kathir da yazo sai ce ummahatukum mubham kaga an ce mubham ba a faɗi shin uwa wadda ta haife ka ko ku kanwata ko yatta amma an ce mubham kenan dukkan su ake nufi ina fata an fahimta ta malan tambaya ta gaba mubahamatil jamu jumu'ul lazina urifa asma'uhum ba'duhum yawa waɗansu qur'ani ya zo da su a dunkule amma daga baya an fahimce su a dunkule dan Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna daga cikin waɗanda ke kewaye da ku daga cikin larabawan ƙauye akwai munafikai wa min ahli al-madinati daga cikin mutanen madina la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai baka san su ba mu mun san su amma sai tajriba yau da gobe ta nuna kabila kaza da kabila kaza ake nufi to kaga wannan mubham ne amma an fahimci wato sunayen kabilolin ba tare da sai an ce sunayen wane da wane ba
jazakallahu khairan ma Amin.
asma'u ma, ma nazala fihi alquran sunayen waɗanda Qur'ani ya sabka akan su wannan sai ka koma cikin asbabun nuzul kaji aya kaza ta sabka saboda wani aya kaza ta sabka saboda wani aya kaza ta sabka saboda wani na'am fi man nazala fihi alquran Na'am, jazakallahu khairan. Fada'ilul Qur'an.
falalolin alqur'ani sura kaza tana da falala ko alqur'ani yana da falala Allah ya faɗi falala alqur'ani cikin wurare daban-daban ina fata an fahimci ni amma wannan sai an samu nassi ingantacce ba haka kawai zaka faɗa ba kaza ka da da fatan baki na'am fima warada fi fadlihi ala jumlatin na'am kamar falalolin alqur'ani jumlatan gaba daya kaga misali a ce alqur'ani zai ce to ranar tashin alkiyama hadisi na sahihi muslim iqra'ul qur'an fa innahu ati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi wannan ya bayyana falalar alqur'ani a jumlace na'am na'am jazakallahu khairan fima warada fi fadli suwar na'am ainiha yau wata sura sai ka iske an ce tana da falala kamar qul huwallahu an ce ta'dilu thuluthal qur'an Hasi- hadisi na sahihi muslim to kaga wannan ya nuna cewa tana da falala da sauran surori misali ina fata an fahimta kenan wannan falalar shi ta zo mu ayyana ba qur'anin duka ba wani sashi na alqur'ani na'am jazakallahu khairan Amin.
ma warada fi ayatil kursi kursiyu ayatul kursiyu to ba mu samu tabbatacce ba amma dai akwai ayoyin da zaka iske misali eh, ana cewa suna da falala misali ina fata an fahimci ni Mm.
na'am fi afdal qur'an wa fada'ilihi na'am za a ce qur'ani kaza yana da falala wanda wannan bai da falala wannan kuma mun kawo nassi kamar yanzu qul huwallahu mun samu cewa ta'dilu thuluthal qur'an fatiha misali ita ce ummul qur'an an gane ko to amma wannan yana buƙatar nassi ingantacce akwai malami da ake kira at-tarhuni na manta ina ganin at-tarhuni dai yana da mawsu'atu fada'ilul qur'an waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba awo can mutum zai koma ya duba Mm, ƙwarai ku jazakallahu khairan Amin.
mufradatul qur'an mufradatul qur'ani kamar ayat da take banta da wani abu a cikin alqur'ani yanzu misali sai a ce a'zamu ayatin fil qur'anil karim ayar da tafi girma da daraja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum atwalu ayatin fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu ayar da tafi kowace tsawo idza tadayantum bidaini ayar da tafi kowace rashin tsawo thumma nazar misali ahkamu ayatin ayar da ta haɗe- ta haɗe hukumce hukumce gaba ɗai inna Allah ya wato inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba to wannan sai ake kira mufradatul qur'an aya ko sura wadda ta keɓanta da wani abu keɓantuwa sai ya zamanto mufrad ta keɓanta masha Allah jazakallahu khairan amin khawasil qur'an khawasul qur'an aya da take ɗauke da wani hukumci wanda yake cikin alqur'ani misali wanda ya bambanta da wani misali kamar a ce aya ana iya eh, karanta ta saboda neman tsari ko ko karanta ta saboda kora aljannu ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimci ni kaga fatiha kamar yadda zo cikin hadisi wanda yake eh, na sahihul bukhari da sahih muslim wasu su sahabbai sun karanta ma wani sarki a wani gari ko a wani ƙauye wata aya kuma sai samu lafiya ita ce suratul fatiha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa ma wa ma kana yudrihi annaha ruqya me ya sanar da shi cewa fatiha tana magani shi sarkin koko shi sahabin da ya karanta don lafazin yana iya komawa an gane ko Na'am.
kenan wannan khas khas ne aya kaza tana dauke da falala kaza amma shi ma sai an samu nasi ba haka za a yi ta faɗi ba a ba mutum ayar kaza da ayar kaza da ayar kaza Gaskiya ce.
na'am na'am malam marsumul khat wa adabu kitabatihi yawa marsumul khat yadda ake rubuta alqur'ani a rubuce to wannan yana buƙatar ilimi akwai wani malami na ƙasar Misra ya littafi Samiru Talibin da sharhasa wannan tun farkon Qur'ani har ƙarshe duka yadda ake rubuta alqur'ani yayi bayani kansa dan haka ɗalibin ilimi ya nemi wannan littafin Kuma, ƙwarai ku. jazakallahu khairan alwasal wal fasl alwasul wal faslu kamar kalmomin da an haɗe da waɗanda a- wato an rarraba su kamar Allah wani lokaci sai kaga a rubuta an daban a rubuta la daban wani lokaci sai a haɗa Allah da alif da lamun aima lamun shadda wannan kuma ilimi ne na rubutun alqur'ani na ga ɗalibi ya koma can cikin samiru at-talibin
jazakallahu khairan malam amin zan nuna tambaya game da adabu kitabatihi to kitaba ta alqur'ani za a rubuta shi ko saman allo ko saman takarda duk da ke yanzu kaga har an kai ga ana rubuta alqur'ani saman na'urori ana buga shi ya zaman to za a rubuta shi ko su- alƙalamin da za a ɗauka wasu suna cewa sai an dubi gabas wasu cewa sai an mutum na kan tsahara an gane ko ba akan janaba ba duk dai abubuwa ne wanda ana so a neme su kuma a nemi malamin da zai karantar da kai yadda ake rubuta alqur'ani kaga mafi yawanci yanzu kasashe irin su Libya irin su Masar irin su Morocco har Saudiya ma za ka isa akwai alluna waɗanda ake karanta alkur'ani a haddace shi a yi ladabi ga malamai kuma a yi ladabi ga alkur'ani
hal hal tajuzu kitabatihi bi qalamin ghayr arabi yawwa shin ya halatta a rubuta alkur'ani ba da alkalami na laraba na larabci ba to kaga wannan mas'ala ce ta da yanzu ma kwamfutoci ne da sauran na'urori kahirai na ma sun kai su kuma su ne ake buga qur'ani da su shi yasa sun kace ba su yarda da wannan qur'anin ba
saboda saboda daga kafirai ya fito Allah ya kyauta
معرفة تفسيره وتأويله wa bayani sharafihi wa hajati ilai To, to ka- muharada ma'arifata tafsiri to ka san yadda ake tafsirin alqur'ani mun bayanin ka'idodin tafsiri alqur'ani a gurguje Mhm.
da tawilin qur'ani in mun ce da tafsiri da tawili duk ma'anar su daya ana bukata haka an gane ko in ku mun ce tafsiri fassara lafazi tawili kuma fassara hukuncin alqur'ani ma'ana abin da yake koma hakikanin al'amari wanda sai malamai misali a wat- a hada wata aya da wata aya a fitar da wani hukunci Mhm.
ina fata an fince ni wa sharafi menene wa sharafihi da kima ilimin wa tafsiri bayani sharafihi yadda alkur'ani ke da daraja idan ya zamanto Allah ya fi kowa to maganar Allah ta fi ta kowa kuma yi ma littafin Allah hidima ya fi komi kima a rayuwarka ta duniya sarki ina fata an fahimce ni a gurguje wal hajatu ilai ana da bukatuwa gare shi domin mai son shiga aljanna baya da ra'ayi ga hanyar aljanna bai san alkur'ani ba bai san sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kenan ko kaga bukata ta yi ta zan Kwarai wajibi ko.
ta fi kowace kuma Mm. al hajatu ila tafsirihi na'am bukatuwa zuwa ga tafsirin alqur'ani dole na in ba mu san tafsirin alqur'ani ba ba za mu iya shirya da al'umma ba dan an saukar da alqur'ani ne dan ya nuna muna hanyar aljanna in ba mu san tafsirin alqur'ani ba kuma ai babu zancen cin nasara gare mu babu Hmm.
babu sai dai kawai buge buge a hayaniya Oh, hayaniya, yanzu kwarai.
turai da take cikin bala'i ai rashin jahilcin alqur'ani ne ba a san shi ba Kwarai ko.
mu kuma sauran mutane an sani amma ba su ayi aiki da abin wasu kuma suna ganin sun sani amma ba su sani ba shine tashin hankalin namu gaskiya mu kan ai matsalar mu kenan kai mala to Allah ya kyauta ka san ka san matsalan mutumin da bai sani ba bai san bai sani ba hatsari Ah, da ƙwarai.
aljahlul murakkab kenan Ƙwarai.
wani kuma ya sanin amma bai son ya aiki da abin da ya sani kaga matsala ce matsala babba Mm, shi yasa muna buƙatar dukufa kan sanin alkur'ani ta kowace fuska gwargwadon ikon al'umma sosai sosai Mm.
tunda kaga waci da alkur'anin shine ya jawo mana doyoci masu Duk bala'in da ake ciki.
ku yau da Mm.
mun koma zuwa ga littafin Allah muka fahimce shi muka yi aiki da shi to sai ga komai sun tai daidai gaskiya ne Allah ya taimake Allah ya kama mu.
amin amin malan sharafu ilmul tafsir kima ilimin tafsiri muka ce babu wani ilimi a duniya wanda za ka yi ma hidima irin ilimin alkur'ani domin abu yana samun ɗaukaka ne ta fuskar abin da za a karanta to qur'ani maganar Allah ce idan maganar halittu ta samu eh, ɗaukaka saboda sun yi kere-kere kamar turawan faransa da na ingila ko ba haka ba da maganar hakimi da maganar sarki da maganar shugaban kasa da maganar minista tana da daraja to ina ga wanda ya halicci su ya halicci duniya ya halicci komai gaskiya kaga ko sanin magana shi ai ba sai an ce maka yana da kima ba Kwarai, kwarai, kwarai.
in ya zama to wanda dan koyi faransanci da ingilishi yana zuwa yana tunkahu ba mu ce wanda ya karanta qur'ani ya tunkahu ba ai inda ana tunkahu wanda ya san magana Allah shi ya kamata ya tunkahu kwarai ko mm.
kenan malan ya ɗauka ko irin ɗaukan nauyi a yada tafsirin alkur'ani ko ma taimaka ma karantar da shi da ɗalibai sauran- gina makarantu taimaka ma makaranta alqur'ani an gane ko duka yana daga ciki Duk yana domin daga in ba a samu wannan ba ya za a yi karatun wani yana da damar da zai yi karatun amma bai da taimako in an taimaka mai zai amfani kan shi amfani al'umma Allah sarki Eh.
kenan ba sai dan da ka aiwa ba ko wani ka ga cikin ɗanka tana yiwa bai da niyyar karatun Qur'ani ya ba shi gane yake karatun Qur'ani ci ba yana sai shisha da biyan mata da kuma abubuwa Allah ya sauka amin amin insha Allah malam ma'rifat- ma'rifatu shuruti mufassir wa adabi to sharuɗin mufassir suna da yawa muna bukata ɗaya mana da ladabin bayani.
shi amma a gurguje na farko ya zamanto musulmi Mhm, na biyu a san yana da aƙida ingantatta mhm.
na uku yana da ilmumukan da ke ba da dama a yi tafsirin alkur'ani mun faɗe su usulul tafsir da usulul hadis da usulul fiqh kuma ya san lugha annahu was sarf wal balagha kuma adab yana da ladabi bai da kwadai bai da tsoro in mun ce bai da kwadai eh, ma'ana mutum ne wanda duk abin da za a bashi a canza littafin Allah ba zai yadda ba bai da tsoro ba shi da ba kawai ya ta kafirtar da mutane ko ya ta zagin gwamnati a'a bai da tsoron a kama shi ya faɗi abin da Allah ya ce cikin ladabi da usulubi mai kyau to waɗanda duk ana buƙatar su ga mufassir ikon Allah Mm.
masha Allah Allah ya saka da alheri amin malam gara'ibut tafsir ghara'ibu tafsir shine tafsiri wanda yake an zo da shi wani malami yana yi bid'at tafsir kuma yana yi ghara'ibu tafsir abinda ake nufi da shi shine mutum ya zo da tafsirin da bako ne ya saba ma fassara ta alqur'ani ya saba ma fassara ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saba ma fassara ta magabata to waɗannan suna da yawa musamman wannan zamanin da muke ciki sai mutum ya zo ya fassara aya don saboda ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu Allah kai mu tsari amin misali ko ko mutum yayi don saboda kawai ya zo da ta magana wadda ba a san da ita ba ai mamaki misali wasu suka ce qur'ani ya haramta a ƙara mata mata guda ta qur'ani ya ce ayi aka tambaye su ina suka ce Allah ya ce wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama in kuna jin tsoro an gane ko ba za ku yi adalci ba ko ba haka ba fankihu ma tsaba lakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba a gane fa in khiftum Allah ta'dilu in kun ka ji tsoron ba za ku yi adalci ba fa wahidatan ku tsaya ga mata guda sai suka ce to ya Allah ya ce ba a yi adalcin walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i ba za ku taɓa yin adalci ga mata ba suka ce to haram na a ƙara wata mace da nasin Qur'ani to waɗanga gara'ibu tafsiri da nada da wanga zamani da muke ciki makwadaita masu son kuɗin ONG na turawa da kafirai da waɗanda ga so a halatta musu abin da Allah ce suna nan gara'ibu tafsiri yawa gare su Allah kai mu da tsari amin amin na'am malam tabaqatul mufassirin tabaqatul mufassirin wanda kuma abu ne mai muhimmanci tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasan waɗanda suka yi tafsiri har zuwa daga cikin mufassirin daga cikin sahabbai cikin tabi'ina tabi'u tabi'ina kowane zamani kasan su imam ibn abin nan yana da tabaqatul mufassirin imam daudi dan saboda kasan malaman da suka yi tafsiri hidima tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin sa kuma malamai sun yi at-tafsir wal mufassirun na imam zahabi na al-mu'asirun at-tafsir wal mufassirun wani ya cika abin da ya kawo sannan kuma akwai mu'jamul mufassirin na imam suyuti kasan waɗanda suka yi tafsiri dan haka wannan yana da kyau cikin ilimin tafsiri kasan malaman da suka yi tafsiri tun farkon zamani har yanzu kada ka je ka yi magana ba akan ilimi ba kasan waɗanda suka yi tafsiri kasan manya-manyan littattafan tafsiri wannan yana taimakawa kwarai da gaske na'am to wannan shine ina ganin karshen darasin mu akan ulumul qur'ani a gurguje muna fatan sai gobe Allah kai mu da rai zamu zo da sabon darasi bi iznillahi ta'ala muna fatan Allah mu daukin sarki ya sakan kan malam da alkhairi da abin da ya gabatar suwa sannan kuma mu muna roƙon Allah mu daukin sarki Allah shi azzata mu aiki da abin da aka karantar da mu amin amin sannan kuma yan uwa kamar yadda Malam ya bayani insha Allah ta'ala wannan darasi zai ci gaba. Gobe in Allah ya kai muna rai kuma za a zo da wani sabon kuma darasi bi iznillah ba dan komi ba malam ya zaka tsara waɗannan ababuwa saboda amfanin musamman dai ɗaliban ilimi. Saboda ɗaliban ilimi su ne kusan abun nuhi da wannan. saboda su ne suke buƙatar waɗannan ilmuka kamar yadda mun kai bayani gaskiya waɗanga ilmuka kamar ba a samun su irin da wajen abin da ya shafi sauran irin game garin mutane kamar ababuwa ne wanda gaskiya duniya sai malamai waɗanda ake fatun da katira su ne suke ba da su ko jami'a ba malamai ne yan laɓu-laɓu ba suke ba da wannan muna fatan Allah mu ɗaukin sarki dai kamar da muka bayani Allah ya saka kan malam da alkhairi mu kuma Allah mu ɗaukin sarki shi azurta mu aiki da abin da malam ya karanta da mu kuma wannan shine karshen darasi na 20 daidai a cikin wannan insha Allah waɗannan kuma insha Allah mufradat kin mun ciro su ne daga al-itqan fi ulumil qur'an tare da sharhin su wanda yake so sai ya koma to assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu